الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمنا أقول أن سبحانه وتعالى wanda haka iskokinmu a wannan yammaci dare na wato ainihin sha shida ga watan Zulhijja. Hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daga birnin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da ɗaya ga watan Jun miladiya dubu biyu da ashirin da shida. A wannan gari da giya na mai albarka, wannan anguwa da kuma a wannan masallaci. wanda mun zo wannan masallaci ba don koyi ba sai na yi rakiya ta from ɗari abubakar azkar a matsayin sana ɗan uwa ko malami a gare ni don ya gabatar da muhadara to sai ne mu cewa na yi masa shimfiɗa to bai san ce ko ba zai yi ba amma ba don haka ba da kamata yi sauran shi da farko har zuwa ƙarshe to insha Allah ta'ala ba da sauritawa ba abin da nake so ne magana a wannan yammaci a dan wannan lokaci insha Allah wani hadisi ne ingantacce wanda yake cikin sahihul jami' musulma yake cewa wannan hadisi atani jibril fa qala ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam ishma shi'ta fa innaka mayyitun وأحدث من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وإذ استغناؤه عن الناس وأنا حديثي لا بمن شئت ولا بكسير fassara sabu ya sadara ke cewa hadisin lalle jibril ya zo ya same ni ya ce mu ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka rayu a cikin duniya ma shi ta yana ga dama ma'ana ka yi rayuwa ila yau da za ka kowace rayuwa ce dai ka sani fa innaka mayyitun za ka mutu wa adi man shi ita ka kaunaci duk wanda kake so ka kaunata fa innaka mufariquhu amma ka sani lallai wannan za ku rabu wa amal ma shita ka kuma aikata abin da ka so abin da ga dama fa innaka majliyun bi lallai ka sani za a maka sakamako a aiki da ke aikatawa wa alam sannan ka sani anna sharafal mu'min lallai daukakar mummuni kiyamuhu billahi na cikin tsayuwarsa da dare kiyamun layi wa izuhu wato buwayarsa ɗaukaka da jin kansa kuma istighna'uhu anin nas shine wadatuwarsa daga bukatuwa zuwa ga mutane ya zama dogaransa kwatokan ya dogara ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wani hadisi ya kuwa masu albarka ya kunshi abubuwa kamar guda biyar ko ne kama da haka wanda yake zai mana inuni a kan hakikalin ne rayuwar duniya za mu bi shi kalma kalma gwargwado mai magana a kai kafin kurfi biyo baya muka da kalma ta farko jiwa sanin faɗa musalama ke ce mata ya rasu lalla ishi ma shi ita fa innaka mai ka rayu rayuwa kowace irin rayuwa ce za ka yi a duniya amma ka san cewa kai mai mutuwa ne mu kuma rayu mai girma Allah ta ya labarta mana ayoyi daban-daban kan cewa lalle kowane rai ya mutu Allah ta ya ke cewa kullu nafsin za'iqatul maut lalle duk wanda mai ɗanɗana mutuwa ne ثم إلينا ترجعون كما غريب لا أدعون wani ko Allah ta'ala yake cewa ya magana shi kai tsaye sallallahu alaihi wa sallam yace innaka mayyitun wa innahu mayyitun lalle ya manzo Allah kai za ka mutu kuma su ma za su mutu Allah ta sake cewa wanzu wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta aw khalidun Allah ta'ala ya ce ba mu sanya wa wani kafin ka ba wani mutum ba mu sanya masa tabbatuwa ba to idan sun mutu kamar ya mutuwa ne afa in mitta fa huwa khalidun in kai ka mutu su za su wanzu ne tun da bayan ka an mutu ta kai ma za ka mutu wasu da Allah ta larbata mai cewa lallai shi da ya fi kowa matsayi da daraja da mukami zai gudu ya bata annabawa su gabace shi annaba gabaki da su Allah ta yaka wuri ayyukan su wanda annabi Isa shi ta kai gashi ba to ana faɗa mai cewa lallai zai gudu duniyar nan Allah zai faɗa a wata sura a cikin suratul nisa'i yake cewa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk a yanda kuka kasance ma lalle tabbas mutuwa za ta rike ku kuma ko da kuna cikin wata ganuwa ce mai tsayi ko da kuna cikin wani irin gini na zamani mai tsayi ne mutuwa za ta rike ku za ku bar duniya salma wanda shi ake wannan sifari amma da mu ake gabaki ɗaya mu tunda shi ya fi kowa matsayi da daraja da kima ya bi duniya kuma tabbas dole za mu bi duniya mutuwa dole Allah ya rubuta ta kan kowa madana da ce ka zo duniya to tabbas za ka bada to kidan sai ka rayu a cikin duniya kana da wannan tare a zuciyarka cewa lalle tabbas zan bar duniya ko yau ko gobe ko anjima to ne yana nuna wa mutum cewa yayi rayuwa cikin taka tsantsan cikin mai da hankali cewa da iya mutuwa ko ko gobe Allah ta'ala zai kiraye shi sai da Usman Allah ya ƙara masa yadda ya zanto idan ya tsaya a kan kabari sai na zubar da hawaye sabi suna cewa ka tuna aljanna ba ka hawaye ba ka tuna wuta amma aljanna kuka a me yasa to salama ai ya ce musalama yake yana ce ni al-qabru awwalu manazil al-akhirah lalle kabari shine masauki na farko na lahira wani shike tada mun hankali cewa kenan duk wanda yake rayu za a sa shi Allah ta'ala da ya magana akan ta alamu gaba ki daya sai ce kuma amatahu fa aqbara Allah kuma sai ya dauki ransa kuma sai mai kabari kenan addu'ar Allah ta ya rice shi to wanne za a sa shi zai mutu yana sai za a sa shi a kabari ma'ana rayuwar da za ka yi bayan ka mutu kana kabari ko koda da ka mutu nan a jeji ka mutu wani namun daji ya cinye ka ko ruwa ka fada ba gan ka ba ba sai kun abin da ka ba kana ka bai kana bazo wannan tunanin lalle zai ma alatin cewa kana taka tsantsan cewa me kake aikatawa a duniya dan za ka bar ka babu da woma bai wani ne yake magana yake cewa law kanat dunya tadumu li ahli lakana rasulullahi hayyan wa baqiya da duniya tana iya dawwama a wanda da haka haifa bai mutu ba sallama to da yana da bai mutu ba to inda ya bar duniya tana ce cewa lallai tabbas aka bar duniya kowa ya ishe mu wa'azi da izina na yau da gobe da kullum ka sani dai ko a gidan ko a makwabta ko abokan sana'a ko ƴan uwa ko abokai tabbata a wanda suka mutu ala iyaye ala yayi kanne shugabanni da makamantansu ba ko da shi to Allah ya fara sai kwanan shi ya kare to shi kai ma za ka mutu to idan akwai wannan aiki a gaban jama'a ya kamata mutum mai da hankali ya sa abin da yake aikatawa lalle zai bar duniya ko yau ko gobe Allah ta raba mu ikon daukar izina da wannan da ke gaban mu na barin duniya don mu gyara ayyukanmu mu dace gobe kiyama wato idan mun bi duniya cikin kabarin a gurguje gaba ta biyu yake ce masa ahadi man shi ita ka kaunaci duk wanda kake so ka kaunata ka so shi amma ka sani fa innaka mufariqu wata ran za ku rabu ka sa a ranka kowa zai rayuwa da shi wata ran za ku rabu ka ɗauki niyyar cewa lalle za ka yi haƙurin wannan rabuwa da shi san ko shi aka fara da raba da irin wannan rabuwar nan kuma ko dai ka sa mutuwa za ku rabu ko kuma sa a rayuwar kuna rayu amma kun rabu musalama ita rubuta tarihinsa Allah ta'ala ya jarrabe shi da rabuwa da waɗanda yake kauna cikin kakanni da iyaye da 'ya'ya a karan farko musa a tarihinsa tun kafin a haife shi ya rasa mahaifinsa matar da ta bar duniya yana ɗan shekara shida ta bar duniya yana ɗan shekara shida mana bai kai wani girma na a zo a gani ba sannan ba mai tabi duniya kuma sai wanda ke kula da shi kakansa abdul mutsali shi ma ba duniya yana shekara takwas kisa mai ujuza ke cewa wajadduhu lil abi abdul mutsali ba da tamani matan yanzu ne kabi ثم أبو طالب من أبو kafar jibar da ya ce sannan musulma kakansa ne wajen uba abdulmutsalin ya bar duniya yana ɗan shekara takwas sai ta wannan ba ƙarya ba ne wani tashi hankali ne a gare shi ka shekara shi da mahaifiya ta bar duniya shekara takwas kakansa ya bar duniya sai babban sai ɗauki hidimar sa abu tsari to shi ma ana ta shekara tara da aiko shi shi ma Allah ta taɓa rayuwarsa ba sai a nan ba bayan wata ɗaya da mutuwarsa matarsa Khadija Allah ta kuranta kaga wannan rabuwa ce ta wanda yake ƙaunar su Allah ya raba shi ko dai ne hakuri da wannan suna cewa na daga cikin musiba ta sab adam guda biyar shine mautul hamil mutuwar da take ƙauna sai da wani kuma ku ya kansa mun sani a tarihi Khadija ta wata ta ce bai shi kwarai da gaske tun ka ba aiko shi ta a kai ta a gare shi hatta dukiyarsa ta ba shi dukiyarta sai kasuwanci ta bar duniya kai ba nan ba mun sani cewa lalle yana da ƴaƴa akalla guda bakwai ƴaƴan sannan gaba ɗaya sun bar duniya sun riga shi barin duniya banda fatima yasa me yake cewa wal kullu fil hayatihi zaqul hima wa ba'dahu fatiman bi nis'am ya ce dukkan su ‘ya'yansa da aka iri irgo su ya ce sun bar duniya kafinsa ya ce sai faɗi ita ma bayan wata ce ta bar duniya kar kowa ya sanya nan da Allah ɗanka ya mutu inda mutu hala ‘yan uwa ko kaka ko mahaifi ba za a rasa ba ko uwa ka san irin safin nan to shi ‘ya'yansa gaba ɗaya sun bar duniya ɗaya ce ta rage ka gudun jarabawa ce ta samu rabuwa da wanda yake kauna dan kai ma ka shi haka za ta same ka shi ka shi hakuri akan wannan ko kuma a ce a'a rabuwa aka yi ba dalilin mutuwa ba la'ana ana rayuwa salin alin wanda zai shiga tsakani a kai da matar ka ne ko da uban gidan ka ne na siyasa ko a ofis ko da mijin ki ne sai a san sabani wanda kuma za a rabu ko ko da abu ne da kamar laka ka sashi a ranka la'alla mota ce ta kama da gobara ko aka sace ko makamacin wannan za ka shiga damuwa to da aka ce in abu ne da ya shafi wannan ka sauke shi a ranka dama sama sama dan da kai rasa shi sai san mai magana yake cewa abi halibaka haudun ma a sa'an ya kula da zuyudaka yawon ma ka so masoyi ka kaunace shi sama sama da akwai yiwuwar ya zama in kautana sannan ka ki kuma ka shi ma sama sama 50-50 zai zama abin kaunar ka gobe ko jibi ko gata duk abin da ka sa shi a ran sai zama ya yi yawa a rayuwar duniyar nan ta yi kuskure in ba san Allah da manzon ka su ake yi so hundred ka shai wannan ba ka tarbi a kansa wani ka sa shi a ranka da duniya sama da haka to kana cikin hadari na shiga damuwa nan ka sa a ranka cewa za ka yi ruwa da shi ko da yaushe kuma za ka yi haƙuri don ya faɗa ga kuma gabata sabin samu tashin hankali da rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya tarin da ya bar duniya sai na Abubakar yana gidansa da ke wata unguwa sai ya samu labu sana babar duniya ya taho ya samu sai na Umar kurba sahabi mai daraja ta biyu amma saboda tashin hankali na rabuwa da wanda kake kauna ya daga takobi cikin jin sanama ya bar duniya sai ya sare kansa an kasa wanda zai magana ko wanda tashin hankali sai na baka dattijo yana dawowa ya gan shi ya wuce bai kula shi bai je cin gida salma ali da shi ya buɗe shi kai sun bace shi yace ibda hayyan wa bayyita yace mutu ta farko dai da Allah ya dora ma ka mutu ba ka biyu kuma sai kuma mun bari ya fara khutba ya gode Allah ya bi shi ya fara kowa ya koro ayoyi innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa ma muhammad sallallahu alaihi wasallam min qabli rusul afa in mata alakin ala a baki ku ya jero aikin ku sun saba manzo Allah ku zai mutu mutum da irin kowa sai na Umar ta kai fada hannunsa yadda mun san aka fara wahayi a yau ya manta saboda damuwa da rabuwar da wanda kake kauna ku dole ka damu ni wannan Yasta Fatima hankalinta ya tashi yayin da aka binne shi aka dawo sai faɗa wanda ka bisu na shi suka ce shi kenan ranku yayi daɗi kun sa manzo Allah ka samu birni shi to tana cikin damuwa a wannan abin ya so sa mata rai ya sa ya faru da shi kansa ya kamar sahabbai haka magabata faru da su to ma zai faru da mu me ya faru da shi ne kai hakuri akan wani abin da ya faru da kai shi Allah ya baka lada ladan hakuri da kai salma wata wata mata biyu Allah ina ta danta yaro ta kasa hakura tana kukan da har ya wuce iyaka sun ci har da kuka na ihu da kururuwa amma ta kai kuka na hawaye wannan rahama ne kuma ce kar kai kuka ka kai da ya wuce kima sai ga tana kuka akan kabari saboda Allah ya haƙuri mana ta ce ai dan ba ta abin ya samu bane sama sai tafiya ba da ba a ce wata ai mutsa da sauta ba sai haƙuri da farko ne ke nasa idan ba ka hakuri ba a farko karan farko za ka yi dandori kowa ya san da wannan duk ba wanda a cikin bai same shi ba ko na mutuwa ko na hasara sai ya ji kamar shi ma zai mutu sai gaba ɗaya garin ya masa nauyi amma sai gautar ya zo yana dariya ana idan kana dariya kamar ba kai mai wancan lokacin to jama'a idan baka hakuri ba dan Allah a farko to za ka yi babu lada dan ka mai niyya kan wanda zai faruwa da kowa Allah ta ba mu ikon juriya da abin da zai same mu na na rabuwa da waɗanda wato ainihin muke kauna abu na gaba sai ke cewa a gurguje wa amal ma shi'ita fa innaka majziyun bihi sannan ka aikata abin da ka ga dama mana kowane aiki za ka yi kai amma ka sani za a ma sakamako a kai kenan mai wa inna alaikum la hafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafalun cewa lallai akwai masu tsaro akan wasu masu karamci kuma suna rubutawa sun san me yake aikatawa dan ka duk abin da kake aikatawa lallai ana rubuta shi ana dukkan ana ajiye ma shi saboda me za a ma sakamako a kansa magana ce kai aiki ne kai ana rubutawa to ka sani cewa za a sako a kansu duk inda ka aikata malaiku suna rubutawa Allah ya wuce a kowa malaika da ke rubuta aikin daidai nasa da kuma inda ke na na laifi to idan kana sa wannan a ranka kana taka hantsan za ka na gyara ayyukanka dan ba kana rayuwa bane kawai haka sakata akwai a manufa da aka yi ka a kanta kuma aikin da shi za a ma sakamako gobe kiyama yasa Allah ta'ala a cikin sura yake fada sura ta ɗari da ɗaya a Qur'ani da girma da kowa haka ce ta gane sura tana ta tsoratar kwarai da gaske wanda a cikin malami suke cewa wannan aiki ke cinta suna cikin abu da suka fita da hankali a ɗan Allah yake cewa a wannan sura dama tana magana kan tashi kiyama za ta ɗauki zigzala Allah ya ce za ka girgiza ƙasa girgizawa sannan ƙasa ta fitar da nauyi-nauyarta a tsara Allah ya ce wa kalin insanu ma laha me yasa ka san nan da me ke faruwa Allah ta ce yau ta duk akhbara ran take ba da labarin ta me yasa bi anna rabbaka aw hala Allah ya nemi ta umare ta haka sallah ki mai surna su ashatan li yurau a amalahu a wannan ranar ne mutane suke fitowa a warwatse don me li yurau a amada Allah musu ayyukan shi Allah ya ce wai akwai misalan zarratin khairan yara duk wanda ya aiki daidai ya kwayan zarra wallahi sai ya gan shi kuma tsammanin misalin zarrati kuma sharran yara in ta ake yi da kwayar zarra shari sai ka gashi kuma akwai tashin hankali a wani ana cewa me ake yi da kwayar zarra kwayar komayya ko suke to an yi sabari akan me kwayar komayya daga ci ana cewa shine mafi karanta misali a ce idan kana cikin ɗaki ka buɗe windo rana ta hasko za ga wasu abubuwa da suke kamar ƙura suna yawo a ciki wanda ba za ka iya kama su da hannu ba to shi ne kwayar zarra a wata fassara to dan da wani aiki a duniya da ya kai gargadan wannan sai an zo maka da shi a kan yanki abu don akwai tashi hankali a kan wannan to dole kana tafiya kana takasansa kana son me kake aikata ana rubuta shi zai yi wa kai ka aikata ka manta amma an riga rubuta shi za maka hisabi a kai insha Allah ta fi tuɗa wani hadisin kulici yace innama hiya a'malukum usi halakum wani ayyukan ku ne da ake killace muku su faman wajada khairan falyahmadillah wanda ga azir ya gode wa Allah ko jirge da zalika fala yalumanna illa nafsa wanda kuma ya ga kishiyar wannan to ya tuhumci kansa da Allah ta'ala ya ba da dan adam dama inna hadainahu sabila wa hadainahu najdai malin kace an ce annabi dai shine hanyoyi guda biyu wanda yake wanda ya tafi a irin misali ta je irin wuraren gyambu ko makamantar su kuma da ke akwai hawa za ga da kasa in hanya ta yi sama za ga ta kokar abil ana kallon ta sun ce shine najidai kaga ba wani kona ko rubu kana ga ta kokar to Allah ya shaidan adam akan hanya mai kyakkiya guda biyu da shiriya da bata kuma ya baka dama mashi'arsa ko kai alili ko kai shar dan ka Allah ya zama maka idan kaga ayyuka na alheri sai gode Allah ka da kai an ka ga kishara kuma kai ka jawo kanka Allah ta'ala ya tsare mu ba mu ikon wato kiyaye ayyukan mu muna sanin cewa Allah ta'ala baya da fara da ayyukan bai Islam yake cewa wannan hadisi ittaqullaha haythuma ittaqillaha haythuma kunt ka tsoci Allah duk yadda kake da Allah ta na bibiyan kai magana yake cewa wala ta tabanna Allah yaghfadu sa'atan wa annama tukhfi alayhi mughiru kai ka dauka cewa Allah ta'ala yana gafala ko da da safar ko sa ɗaya ko kuma kana koyi wani abin da Allah bai sani ba Allah baya bacci baya bacci kullum huwa fi sha'an kullum fi sha'ani ba kamar adam bane ba ya tingidi dan kamar da hankali mu sani cewa wanda ke aikatawa lalle akwai masu rubuta ko za a mana wato aini sakamako a kansa wato gobe kiyama Allah ta lalle ba mu ba mu ko insha Allah kuma muke aikatawa sai kuma mu dace da aiki na kwarai abu na ba a gurguje kan ce lokacin prop yake ce masa wannan hadisi lalle daukakar dan adam na daga cikin ya bugu billahi wato tsayuwarsa a dare sallar dare za ka yi ne tana dawa mutum ɗaukaka da matsayin Allah so ta'ala da izza shan sai musulma shi da kansa Allah ta'ala ya ɗora masa sallar dare Allah ta'ala ke cewa a manzan salama da kansa ya kira sa cikin alƙwari mai girma yake cewa mutahaddan bihi na tilatan laka ka sai da alƙur'anin nan a cikin dare wannan tsari ne ko daraja ne a gare ka mana shi sallar dare kullum musulma baya da wani sallar dan muna shi kake cewa tana yana sallar dare ta yadda kafafuwansa suna kumbura shan Allah ne sa kai da aka gafarta maka abin da kai in kai za ka yi nan gaba Allah ya gafarta maka amma kana tsayuwa kana sallah kawai kana kumbura insha Aisha me yasa ba zan zama bawa mai godin Allah subhanahu wataala ba ta ga ke sai ya sai hanke sallah da koyaushe sallallahu alaihi wa sallam sannan haka sauran sabbin suke sallar dare Allah ya yabe su da cikin iri wato matsayin su cewa qalilan min al-layli ma yahja'una wa bil athari hum yastaghfiruna sahabbai kadan ne suke yin bacci da dare me suke yi sallah suke kiyamul layli yayin da kuma lokacin suhur ya zo karshen dare ya zo ko sai su zauna suna ta istighfari suna to Allah subhanahu wataala sai na usman Allah ya kara musu yadda an wato cewa yana yin yawon layi a dare ɗaya da Qur'ani ga baki ɗayansa daga fara annati zai a dare ɗaya sai na hudu a dare ɗaya Allah ta'ala ce kaɗan suke yi sallah suke bace dare amma kuma suna istighfari wannan shi da ɗabi'a sahabbai wanda ya jawo su izza ɗaukaka da matsayi to kana neman ta ma matsaukaka abin Allah ta'ala to bari ka kiyaye kiyamul layl ko shi kiyamul laylin nan za ka yi shi ne gwargwadon iyawarka fattakullaha mastata'tu ka doci Allah iya iyawarka baka to da kiyamul layl sai aramomi sai ne kaza sai wani sai wani akai iya iyawarka akwai sabon da suke sallah da Qur'ani su wasu za su kanta rabi ne wasu ɗaya bisa uku wasu ma ƙasa da haka wasu kuma za ka ruba shi ma kwana bakwai suke to kana iya kiyamun laili ka ko da ka samu minti talatin ne ko awa ɗaya da dare zama cewa ka sa a kanka wannan muna da bukatu yan uwa barjat amma ko ba ma koma ga Allah don biyan bukatun namu wanda kiyamun lailin nan dama ce ta samu biyan bukata kuma Allah subhanahu wa ta'ala idan ma abin da kake na Qur'ani bai wuce bai wuce a rantsar zuwa nasi ba za ka yi sallar dare da shi ko suna ɗaya ne to sai ma an rawaito cewa ya taba qiyamul layl da aya ɗaya ita ce in ku azibuhu fa innahu ibad wa in taghfir lahu fa innaka antal azizul hakim wannan aya ta karantawa duk gare daren da baki ɗayan sa in kai sura guda ɗaya ce ka iya ko Allah kwalli ko lafiya ne kai ta karanta ta a tsayuwa ka minti goma sha biyar sai ka ruku ka sujjada Allah zai gaba maka ya mulle da kuma wannan na da mutum matsayi fi zaba Allah subhanahu ta'ala idan misali za ka yi kodan talatin ne za ka yi kai aula ka tashi kai sallolin ka raka a koda biyu ne kai kai mutirin ka sai ka rage koda minti goma ne kuma kafin alfijir sai ka fara kuma istighfar astaghfirullah astaghfirullah ka ta istighfar ta sabai sai hada salatin annabi sallama za a ga yadda za a ga biyan ka da Allah subhanahu ta'ala za ka samu kwanci hanka daukaka da izza a ranka da wannan mu Allah subhanahu ta'ala ya kamata jama'a mu tsaya mu kiyaye irin wannan ana tsoron Allah ne mutum gurgurda abin da Allah ta huwa ce masa Allah ta'ala ya samu dace sana abu na gaba malam sai yake cewa abuwa in faɗa wannan hadisi din salama yake cewa wannan hadisi din shi dai wa izuhu istighna'uhu 'anil nas sannan kuma daukaka da buwaya da jin kai na dan adam shine wadatuwarsa daga dogaro ga mutane mana ka dogara ga Allah shi kadai wajen biyan bukatunka wannan na sa ka samu izza da mutunci da kima su da bai sai wadatar da kai ba shi ma fakiri ne zalla ita da cewa yana da wadata ta fuskar duniya wataƙila kai ta fi samun gina wadatar zuci inda za a buɗa maka zuciyarsa wataƙila yana cikin talaucin da ya fi naka saboda abin da Allah ta'ala ya bashi bai wadace shi ba kullum tsoro yake ji abin da zai kare yana cikin tashi hankali kai baka dawo ba yana kasa bacci kuma abin da ya tara la'alla inda za a ba shekara hamsin kuɗi bai cinye shi ba amma tsoro yake saboda mai zuciya tana cikin talauci ta kuma tana dogaro da shi fatawakkal alal hayyin ladhi la yamut ku dogara da rayin da baya mutuwa wanda da kake ka dogara gare shi zai iya talaucewa zai iya mutuwa zai iya rashin lafiya zai iya fushi da kaza ku ya batawa sai ka shiga damuwa zaga duk wanda ya sa damuwar su dogaran ta akan wani za ku na cikin kaskanci ko da yaushe amma ka dogara ga wanda shi baya gajiya shi so yake ma a roƙe shi saban ɗan adam wanda shi ba bukatar wani in ka yawuta masa ba fata fada za ku yi shi yau ka je ka roƙe shi gobe ka je jibi ka je sai fara fushi da kai za ta haka mace mukiya wani dogara Allah subhanahu wa ta'ala sai magana yake cewa Allahu yarda in tarakta su'al Allah ta'ala yana fushi dan ba roƙonsa wa bunayya adamu fina yus'alu yarda kada ku ya ana roƙonsa ku fushi yake yi dan ka roƙi Allah subhanahu ta'ala shine zai biya mana bukatun mu wani ke cewa la tas'alanna bani adama hajatan was'alil ladhi abwabu la tuhjab kada roƙi dan adam bukata ka roƙi wanda kofar sa kullu tana bude lalla in kana dogaro da wanda yasa kana zuwa kofar gidan sai a ce baya na kuma yana tun yasar a duba waye yazo a wani ku ce bana nan an ja kofar gidan rufe ko da ya hoka sai kulle silali ko kana kiran waya yana watsewa ko sa ka fulani ko sa ka abin da ka kira waya ba ka shiga ya san ga dan damuwar so ka rubuta da wani Allah na ko Allah su wata dogara da shi sai wadatar da kai ko da abin da ka samu ko ya ce ne suka ji ka wadata baka bukatar wani sai da cewa ko da wayar ka ya gani ko da ya mutum zai kira ka daga baya ya san ba damuwa kawo masa ba to ne shine matsayinka a gun Allah da gun mutane sama ki a wani hadisi in har ma fi aidin nas dukan nas ka guji abin da ke hannun mutane sai so ka shi da dan adam ko zai gaje ne Allah ta alba mu ko dogaro gare shi da ainihin rashin dogaro da wani sa salma fi yake oi fada wani hadisi a ƙarshe yake cewa la'an ta tawakkalu na ala Allah haqqa tawakkul da kwa dogara ga Allah dogaro na gaskiya to da zai ta kuma kuma inda yake arzita tsuntsu tabaru khimatan wa turu bitana tsuntsu zai zo kwanta a gidansa ya wayi gari zai da koda kwaya daya ta abinci da ya aji ko zai fice ya je da cikin sa a cike to da muna yin dogaro da Allah irin wannan dogaro Allah zai azurta mu in ka taɓa zuwa ka samu wata furciyar gidanka ko wata hajjiya wanda ka samu tana da sauƙi ajiye abinci amma ka taɓa ganin cewa yunwa ta kashe su to Allah subhanahu ta'ala yana ba mu gode ga Allah ta'ala Allah sai ya ba mu dan kan da kawai ta je wannan lokaci har ka ta armi fara Allah ta'ala ya ban lada akan sa ban hada mu a cikin ladan da ku baki da ku da ku Allah ta'ala ya fi mini karanci illa gare ni ne wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh